بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمين تي قبل كراتن دمكي أوانا لتاهم البركة رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna cikin hayo babi na 67 babu karahiyati tamanil maut bi sababi dhurrin nazala bihi wala ba'su bihi wala ba'sa bihi li khawfin li khawfi alfitnati wad-din babi wanda yake bayanin kyama ta fatan mutuwa dalilin wata cuta ko wani bala'i da ya samu mutum haka babu laihi ga mutum ya yi wannan fata idan iya tsoron wata fitina a cikin al'amarin addini shi inda muka tsaya mun tsaya a kan hadisin anas a hadisin kubaisa ko ko hadisin kais bin abi hazim mun karanta shi ko Na'am, gabanin haka mun fara talikin da malam ya yi bayani ya fara yi akan wannan hadisi. Bayan an ambaci takirji wannan hadisi kala suma zakar al-mu'allifu hadisi Qais bin Hazim. Hadis Qais dan Hazim shine yace mazala sir kala da khaltu ala Khabbab bin Arat radiyallahu anhu na'uduhu wa qad ishtaka wa qad tawa سبع كيات فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا وأنا أصبنا وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يثني حائط له فقال إن المسلم ليؤجر في كل في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب باب حسك يا رجل باب حسك كده نعم ممتاز قال ذكر المؤلف رحمه الله حديث حديث قيس بن حازم حين دخلوا على خباب بن عرق رضي الله عنه ما لا يأمبت وانا حديثي نا حديث قيس عن حازم قال حين دخلوا على خباب بن عرق الوقت اللي سكشي وجه خباب بن عرق أرد وهو من الصحابة wannan mutum ya daga cikin sahabbai al'ajilla wanda suka zamanto manya-manya. Dakhalu ya udunahu ba da an fatahatun duniya, fatahatun duniya alal musulmi. Sun shiga suna ziyartar shi saboda baya da lahiya bayan Allah maɗaukaki ya buɗewa musulmi duniya, kenan sun samu arziki, sun samu ganima. والمسلمون كانوا في عهد الأول فقراء musulmi a lokacin zamani na farko sun kasance talakawa walakin Allahu agnahum bil ghanaim al kathirati allati ghanam allati ghanamuha min al kuffar bi idhnillah sai dai Allah madaukaki ya wadatar da su da ganimomi masu yawa wanda suka same ta daga kafirai da iznin Allah madaukaki kama kala ta'ala كما عند الله مدوكك يتي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها Allah ya muku alƙawalin ganimomi masu yawa wanda za ku za ku ɗauki wannan ganima. Wa ƙala wa maganima kathiratan ya kuduna, kanan ganimomi masu yawa wanda musulmi mumine za su same ta. Falamma fata Allahu alal musulmi na kathiratul amwalu indahu. Lokacin da Allah madaukaki buɗewa musulmi suka ci garuruwa da yawa na kafirai aka samu ganimomi to sai dukiya ta yi waita wajensu fa zadat wa namat fa hasala li ba'dihim tarafun sai wannan dukiya ta dadu ta bunƙasa haka wayi gari wasu suna huce gona da iri a cikin al'amuran rayuwa wa sara ba'dhum idha qadima qaddima lahu al-ghada aw al-'isha yabki ala ma kana alayhi min dahalati al-'aish wa qillati dhati al-yad har aka wayi gari ɗayansu idan an kawo mai abincin rana awil asha ko abincin dare yabki sai fara kuka alama kanu alaihim min dahalatil aish absa abinda da ya tuna a yanda suka yi rayuwa kumtatatta cikin tsanani wa qillati zatil yad da rishin da talauci babu hali dakhalu ala khabbab sai suka shiga wajen khabbab kin fa wa huwa marid wa kad tuwiya sab'a kayat e baya da lahiya alhali an mai sakiya ko wuta guda bakwai wal kayu ahdul adwiyati ahdu al adwiyati nafi'ati bi idnillah mala yace wannan sakiya ko wuta ɗaya daga cikin magunguna ne wanda suke amfani da izinin Allah madaukaki salatatu ashiya'in nasu alaiha rasul sallallahu alaihi wasallama wa bayyana annaha biha shifa bi idnillah akwai cutoci guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani yayi nassi ya faɗa kuma yayi bayanin cewa suna war suna warkewa da izinin Allah madaukaki annaha shifa waraka ce afwa da wannan abubuwa guda uku idan an yi su ga mara lahiya ko wata cuta to ana samun waraka da izinin Allah alkayyu wal hijamatu wal asr shine kai wuta ko sakiya sannan kaho sannan zumuwa هذه الثلاثة من أنفع ما يكون بإذن الله عز وجل wannan abubuwa guda uku na daga mafi amfanin abin da yake kasancewa na magani da izinin Allah madaukaki wa hunaka ba'd al-ilali ma yanfa'u fiha illa al-kay malin cewa ko wasu cuta ko rashin lahiya wanda ba sa amfani wani wata wani magani bayya mata amfani bayya warkar da wannan cuta sai kawai wannan sakiya ko wuta fa mathalan zatul jamb akwai wata cuta wadda laraba suke cewa zatul jamb wa huwa da'un yusibu ri'a cuta ce wadda take kama huhu fa tatajallatu wa talsaqu bis sadr wa yamutu al insan sai huhu ya ya motsi ya bushe sai ya liku da kirji kuma wannan sababi ne na mutuwar mutum asalin mutum an san huhu an san danye ne baya rabuwa da da lema da wannan to wannan cuta in ta kama sai huhu ya daskare sai ya motsa ya liƙe da kirjin mutum shikenan sababi ne na mutum illa an yashfihu Allahu azza wa jalla bi asbabi sai dai kawai Allah madaukaki ya warkar da mutum da wasu sababba daban قال هذا النوع من الأمراض la yanfa'u fihi illa al-kay wannan nau'i na rashin lahiya ba abin da yake amfanin su sai wannan wuta kam min maridin yusabu bi dhati al-jam yadhhabu ila al-atibba wa yu'tunahu al-ibr wal adwiyati wa ghayriha wala yanfa malan yace da yawa zaka samu mutum wanda ya kamu da irin wannan cuta zai tafi wajen likitoci su bashi magunguna da allurori amma ba sa amfani fa idza kuwiya bari a bi'izinillah idan aka mai wannan wuta ko sakiya sai ka ga ya warke da izinin Allah madaukaki kadhalika hunaka ashya'un tusibul am'a تسمى عند الأط- عند أطباء العرب الطيب الطيب ما لا يجي أكو ترش الله أو تتكي سامو حلو تنبي تنا وجمع الملك تسنى تمت الطير كما سنسو لأنها تتفرق في الجسد دمونا تشتا تنا واسواني أجكي كو إنا تنا كاماوا هذه أيضا لا ينفع فيها إلا الكي wannan ma cuta wani magani bai ya amfani game da ita sai wannan wuta mahama أعطيت مهما أعطيت المريض من الأدوية لا ينفع فيها إلا الكي دي أبن دكبا مر الله يا نما غنيت ونبيا من أفاني قال هناك أيضا شيء ثالث يسمى عند الناس الحبة أكون أبو وندا نأك وتشتا تأك وندا متانس كتشي متى الحبة كمقوى يا كوكرجي ورم يظهر في الفم aw fil halq wani kumburi ne wanda yake bayyana a baki cikin baki ko kuma cikin makogoro wa idan fajara halakal insan da zaran ya washe sai mutun ya mutu hadha aidan la yanfa'u fihi illa al-kay malai ce wannan ma cuta batta wani amfani wani magani bayya mata amfani sai wuta ko kuma sakiya wa ashiya'un kathira ma yanfa'u fiha illa al-kay ce akwai abubuwa da yawa wanda ba wanda yake yin amfani a game da su sai wannan wuta ko sakiya khabbab bin arad radiyallahu anhu ku ya saba sakiyati wannan sahabi khabbab dan arad an mai wannan sakiya guda bakwai thumma ja'ahu ashabuhu ya'udunahu sannan abokan shi suka zo suka kawo mai ziyara ganin shi fa akhbarahum anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana ya ba su labari cewa annabi wanda tsira Allah da mucin skara tabbata a gare shi ce innal insana yu'jaru ala kulli shay'in anfaqahu illa fi shay'in yaj'aluhu fi turab mutum Allah madaukaki na bashi lada a cikin dukkan abin da ya ciyar iyalai ne mutum ya ciyar agazawa addini ne abin da ya kama da haka marayu ne ya agazawa Allah maɗaukaki na ba shi lada sai kawai abin da ya sanya a cikin ƙasa ana nihin gini yani filbina shine idan ya gina gida to inda ba wata manufa gare shi ba ingantatta to wannan kawai ba wani lada da Allah maɗaukaki zai ba shi zai hole ne ya ji daɗi da wannan gida amma ba zai samu lada ba Allahumma sai dai in ya kyautata niyya misali yayi niyya wannan gida da ya gina saboda ya dauke nauyin da Allah madaukaki ya dora mishi na suturtar da iyalan shi to wannan babi ne na kyakkyawar niyya wannan sai zama to ya samu lada da ita kuma galiban mutane ba abin da ya dame su da irin wannan niyya kawai mutum ya gina gida saboda iya bukatar gida na'am qala li anna al binaa نعم لأن البناء إذا اقتصر الإنسان على ما يكفيه domin gini idan mutum ya takaitu ko ya takaita abin da ya kamace shi ya ishe shi to wannan yayi haka ake so fa innahu la yahtaju ila kabiri nafaqa baya bukatuwa ya zuwa wani sai ya zuba kudi ba kudan kudi a ciki kuma malam wannan kowa ya san tabi'ar shi ibn baz rahimahullah iya daga cikin bilbidin zuhad wanda duniya bata rude su ba tun ne babban malami babu a lokacin nan a saudiya babu malami kamar shi wanda ya zama to shahararre a cikin al'amuran addini amma ka gani gashi zalaika ce ita ba ba mai tsada ba kuma kullum a cikin taiki ko kuma a cikin kamar wadda take da ita kamar gumi rahimahullah shi ma wannan na daga cikin kasashenmu na yamma ya daga cikin bulbudin malam malamai wanda aka yi su masu gujewar duniya duniya ba ta rude su ba shi ne ce idan mutum ya samu daidai abin da ya ce shi baya bukatuwa sai ya zuba makudan kudi ya bi lahu ujra takfihi wa wa'ilatihi ya gina daki wanda zai ishe shi da shi da iyalanci كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما إن مزال صلى الله عليه وسلم يكسنتي وهو أشرف الخلق kuma shine mafi ɗaukaka da mutunci da girman mutane ko halitta kanat buyutuhu hujra dakunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan dakuna ne ba wasu manya ba li kulli zawjatin min zawjatihi hujratu kowanne daga cikin matan shi kowace tana da ɗan ɗakinta laysa fiha aksar min zalik kuma babu wani abu kuma bayan wa'annan wa inda qada'il hajati yakhrujuna ila al-khala'i wa yaqduna hajatahum fihi idan sun tashi biyan bukatu bukata ta dan adam bayan gari sai su fita daji su je su biya bukatunsu lakin tatawwaran nasu mala yace sai dai mutane sun ci gaba an samu ci gaba wa min alamati sa'a kuma na daga cikin alamomin tashin kiyama kanana an tara al-hufat al-urat al-alata yani al-fuqara shine za a wayi gari kaga al-hufat mutanen da suke tahiya ba takalma al'urat mutanen da suke kusan tsirara ba sutura ta kirki al'alata talakawa ana nihin mikiyaya domin za ka lura agalabin mikiyaya ba dukiyarsu ba ce kiwo ne suke akwai wanda suke da wannan dukiya su talakawa ne ya ne alfukara ya tattawalo na filbuniyan za a wayi gari za ka gansu sun komo birane suna manya-manyan katabaran gida suna itaje-itaje fi uluhi fi sama'i sun daga shi zuwa sama aw fi tazwiqihi ko kuma dadadar da shi a sa air condition a sa fanka a sa mene a sa wannan a sa wancan wa tahsinihi da kyautata shi fa hadha al-mal alladhi yuj'al fil bina la yu'ajjaru al-insanu alayhi wannan dukiya wadda ake sanya ta a gine-gine ba a ba mutum lada a kan Allahumma illa bina'un ya ja'aluhu lil fuqara yaskununahu Allahumma sai dai gidan da mutum ya gina ya sanya talakawa domin Allah fi sabilillah ba haya ba su zauna a ciki aw yaj'alu yaj'alu gullatahu fi sabilillah ko kuma ya sanya kudin haya wannan gida ya sanya saboda daukakar da addinin Allah madaukaki amma ashbah zalika ko kuma abin da yake kama da haka fa hadha yu'jaru alai idan yayi wannan iya samun lada lakin bina'un yaskunuhu hadha laysa fihi ajr da gidan mutum da zai zauna wannan ba ka gina gida ka ce lada za ka samu kashi bal rubbama idza zada al-insanu fihi hasala lahu wizr bal bari idan mutum ya huce gona da iri a cikin gina shi tana yiwa ma ya samu zunubi misal ma ya fa'aluhu ba'd al-fuqara al-an kwatamce da wasu talakawa suke yi a wannan zamani al'ana indana fuqara'un yastadinuna yastadinu al-insan minhum ila 10 sinin aw 15 wa in tala al-ajal ila 20 sana ya ce a cikinmu za ka samu wata talakawa a yanzu mutum zai je ɗauko bashi zuwa shekara goma ko shekara goma sha biyar hamma a kai ga shekara ashirin ba don komi ba saboda ya gini min ajili an yarsa binyanahu bil ahjar aljamila ba don komi ba saboda ya zo ya sanya karo ko kuma wannan duwatsuna masu kyau wanda ake likawa ya zo ya lika a gidan shi kawai kaga iya da gidan amma mene so yake kawata shi da wannan yaje doko ba shi aw min ajli an yada lahu aqwasan aw sharafat ko kuma dan a zo a sanya mai wannan baka a zo a yi ado ko wata ɗan ruhuna wa huwa miskinun kuma alhali miskini ne ya amalu hadha al-amal al-manhi anhu iya aikata wannan aiki wanda aka hana shi an a shari'a ta yi hanya game da shi wai stadinu ala nafsihi diyun al-kathira kuma ya dorawa kan shi bashi ba su suka masu yawa ga abinda mutum baya da hali bai dace ba ce sai yayi abinda ɗan magana suna cewa wadda ba ta da gashin wance ba ta kisan wance قال واما البنيان الذي يكون على حسب العاده ginin da ya kasance a bisa gwalgwadon al'ada ne walisa fihi tafakur wala sarf wala istidanatun min ahad fa hadha la ba's bihi malai ce gidan da ya zamanto babu wani alfahari babu huce gona da iri babu ɗaukar bashin wani fala ba a sabihi wannan babu laihi tare da shi wa laisa fihi ithm kuma babu zunubi a wannan gida insha Allah Allah da wannan anan wannan gaba ce mala ya kare wannan sharhi na wannan hadisi qala al muallif rahimahullah babu al wara'i wa tarki shubahat babu wanda yake bayanin barin ayyin alwara shine tsantsani wa tarki shubahat da barin duk abin da yake da rikita mutum bai san hukuncin shi ba abu kaza kaza ne wajibi ne ko haramun ne bai sani ba qala allah ta'ala allah madaukaki na cewa wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda allah azim wannan qissa if wanda kiran ƙarya da wasu kawa Aisha radiyallahu anha suka tome ta da zina Allah madaukake zai sabkar da ayoyin da ake karanta su har zuwa tashin kiyama akan wanke ta Allah madaukake sabkar da wannan ayoyi wanke ta wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijin ubangijinka mai dako ne iya nan iya dakon wanda ya saba mashi قال المؤلف رحمه الله باب الورع وترك الشبهات الورع والزهد يشتبه معناهما عند كثير من الناس ما لا يكاو cikin wannan sharhi yace alwara tsantsani da zuhud gujin duniya suna ma'anarsu tana kama a cikin suna shiga cikin juna game da yawa daga mutane ba sa iya bambanta da tsakaninsu لكن الفرق بينهما كما قال ابن القيم رحمه الله سيدي بمبنشي سكانوس كما يند ابن القيم رحمه الله يفدي في كتاب الروح أتكل تاهنشي كتاب الروح الورع ترك ما يضر في الآخر sansani shine duk barin dukkan abin da zai cutar da mutum a lahira wannan sai a ce mai alwara wa zuhudu tarku ma la yanfa'u shi kuma gujewar duniya shine barin abin da bai da amfani shine ake cewa zuhud fa maqamu zuhud a'la min maqamil wara kenan matsayi na gujewar duniya shi yahi daukaka da matsayi na tsantsani li'anna wara an yatruka al-insanu ma yadu domin wara'a kenan tsantsani shine mutun ya bar abin da zai cutar da shi wa zuhudu shi kuma zuhudu an yatruka al-insanu ma la yanfa shine ya bar abin da bai ba zai mai amfani ba ko na duniya ko na lahira li'anna al-ashiya'a thalathatu aqsam domin al'amurra kashi guda uku ne darun akwai mai cutaswa wa nafi'un akwai mai amfani wa ma laysa bi darin wala nafi' abinda shi a tsakai shi ba mai amfani ba shi ba mai cutaswa ba قال فالزاهد يترك شيئين من هذا mai zuhudu iya barin biyu daga cikin wannan ya turku dar wa ya turku ma laysa bi nafi'in wala dar iya barin abin mai cutarwa kuma ya bar abin da shi baya cutarwa baya amfani wannan sai a ce mai mene zahid kenan mai zuhudu wa ya fa'alu ma huwa nafi' iya aikata abin da ya zama to mai amfani ne walwari'u yatruku shay'an wahidan minhuma shi kuma mai tsantsani na barin ɗaya abu ɗaya ne daga cikin su wa huwa kana daran shine abin da yake cutarwa wa yaf'alu nafi'a wa yaf'alu shay'an ladhi laysa fihi naf'un wala dar sai yayi yayi aikatar da abu mai amfani kuma ya awaitar da abin da baya amfani baya cutarwa وبهذا صار صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع دليلا هكا صارت منزلة الزاهد أرفع من منزلة الورع دليلا هكا سي أكا ويكسن شي مصعي نمي زهد matsayin zuhudu ita ce mafi ɗaukaka da matsayi na wanda yake da tsantsani wa rubbama yutlaqu ahaduhuma 'ala al-akhar bala yace wani lokaci ma ana san ana kiran ɗaya da wani fal wara'u tarku ma yadurru wa min zalika tarku al-ashya al-mushtabiha mushtabiha tsantsani shine barin abin da yake cutarwa daga cikin wannan akwai barin abin da yake da shubha nan mala yake so yazo da magana shi wal mushtabihu fi tarku al-ashiya al-mushtabihati al-mushtabihati fi hukmiha barin abin da yake da shubha shubha a cikin hukuncinta wal mushtabihati fi haqiqatiha ko kuma wadda take da rikici a cikin haƙiƙinta haƙiƙarta fal awwalu ishtibahun fil hukmi na farko rikici a cikin hukunci mutum ya zamanto bai san ba wanne ne wannan wajibi ne ko mustahabi ne ko kuma makruhi ne ko haramun ne baya da baya da baya da ilimi akan wannan wa thani na biyu ishtibahun fil hal kuma akwai rikita a cikin hali fal insanu wara'u huwa alladhi idha ishtabaha alayhi al-amru tarakahu kenan mutum mai tsantsani shine mutumin da idan wani abu ya rikice mishi to sai ya bar shi in kana ishtibahan fi tahribi in ya zamanto kamar rikita a cikin haramcin shi ne iya kokonto abu haram ne ko halaka ne to ba zai aikata ba sai ya bari wa fi'luhu in kana ishtibahan fi wujubi in kuma rikitar da yake cike wajibi ne ko sunna ne to sai ya aikata shi li Allah ya asan bitark domin kai samu zunubi daban in wajibi ne falillahi alhamdu in kuma mustahabi ne halau falillahi alhamdu kenan kowanne dai ya ci nasara ثم إن المؤلف رحمه الله ذكر آيتين في هذا الباب ما ليش sannan. wanda ya wallaha littafin nan ya ambaci ayoyi guda biyu a cikin wannan babi zakara qaulahu ta'ala sai ambata fada Allah madaukaki da yace wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allah azim ay wa tahsabunahu ad-damir ya'udu ila ma talaqahu an-nas min al-hadith al-ifki al-kadhib fi haqqi ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha damirin wannan tahsabunahu kuna tamanin shi kuna zaton shi ad-damiru hukin wa ya'udu ala ma talaqahu an-nas na abinda mutane suka yi ka yada shi min al-hadith al-ifk na hadisi na kiran ƙarya al-kadhib na ƙarya fi haqqi ummi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha a haƙƙin uwan mu'mini Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata gare ta wa zalika mala ya kawo wannan kissa أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ودرد أم مؤمنين ودرد الله تكار تبتا أغريتا كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم تاكسن شيء ما تأى النبي ونسيلا يا الله دعمت تكار تبتا أغريش وكان المنافقون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يشوهوا سمعته منافقين سنكسن شيء سنة داكم مزعلا صلى الله عليه وسلم su lalata mutuncin shi su zubda mai mutunci wayu danne su na irdahu wayu danne su irdahu su lalata mutuncin shi su gurbatar da shi fa hasalat ghazwatun min al-ghazawat sai wani yaki daga cikin yaku kaska abku falamma qafala nabi sallallahu alaihi wasallam raji'an minha nama fi athna'i at-tariq lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yaki ya kare sai ya juyo suka taho gida a hanya sai suka yi barci aka zamna aka huta ha aka yi barci wa kana lin nisa'i nabi sallallahu alaihi wa sallama rijalun yusa'idunahum yusa'iduna fi tarhilihin kuma mata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai wasu mazaje da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakiltar da su suna kulawa da tahiyarsu kai kawansu a lokacin bulaguro فلما كان في آخر الليل ذهبت عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها لوكت اللي زمان تود دري عائشة رضي الله عنها ستته سبب بيان بقاتتا فجاء الذي الذين يحملون الحوضج الذي تركب فيه فحملوه على البعير وشدوه عليه wanda suke daukar haudaj haudaj wani ɗan ɗaki ne wanda ake ɗorawa a kan raƙumi inda mata suke shiga sai zamanto ba wanda yake ganinsu sai suka zo suka ɗauki wannan haudash suna tamana Aisha radiyallahu anha tana ciki suka dora shi kan raƙumi kuma suka ɗarme shi wa zannu annaha bidakhili li'annaha kanat fi dhalika alwaqt saghiratu sin khafifatu alwazn domin a wannan lokaci ta kasance tana da ƙaramin shekaru yarinya ce sannan kuma ba ta da bata dauki bata yi kiba bata ba ta da nauyi tunda mutane da yawa ne ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ba mamaki su daga kowa ya ji kamar babu mutum wancan nauyin ya koma ga wane wancan ya koma kowa sai ta mana hakan duk da cewa ba ta da nauyi thumma sara rakib thumma sara rakib sannan fatakai suka tashi yanzu aka tahi falamma raja'at aisha radiyallahu anha ila al-makan wajadat an-nasa qad rahilu rahalu lokacin da aisha radiyallahu anha ta komo daga biyan bukatanta sai ta samu mutane sun tashi sun tayi fakana min zaka'iha wa thabati shaja'aha sha'jaha wa tuma'ninatiha an baqiyat fil makan dalilin tsananin kaifin hankalin Aisha wa thabat ja'shiha da tabbatal zuciyarta cewa bata razana ba bata ji tsoro ba wa tuma'ninatiha da kwanciyar hankalinta an baqiyat fil makan sai ta zamna a wannan wuri ba ta tahi ba ko'ina ma zahabat ta tajawwal yaminan wa shimalan ba ta tashi ba ta yi gabas ta yi yamma ko gusun ko ta yi arewa li'annaha law zahabat rubama da'at wa dayyuha domin tana yiwa in ta tashi ta tayi wani wuri ko ta bace ko kuma su su rasa ta lakinnaha bakat fi makaniha sai dai ta tsaya a wurinta wa kana rajulun min khiyari sahaba yuqalu lahu safwan bin mu'attal akwai wani daga cikin zababbu manya-manyan sahabbai ana ce mai safiyan da mu'abba na'iman iya barci shi ma an tahi an barci wa kana min qaumin idza namu lam yastayqizu illa idza shabi'u min an-naw na daga cikin mutanen da idan suka yi barci ba sa iya tashi sai sun koshi da barci kuma akwai wannan mutane duk abin da za ka yi ba za su iya tashi ba sai sun gaji sun sha barcinsu فلو أيقظت أحدهم أحدهم قبل أن يأخذ كفايته من النوم لم يستيقظ da dai zaka tada shi gabanin ya sha barcin shi ko shi to da bai tashi ba fastaiqaza safwan fa wajada an-nas qad rahalu safwan sai tashi samu mutane sun tahi wa ra'a hadha shabah shabah sai ga wannan duhu duhu hadha sawad فأقبل إليها سيتهي وجنتا فإذا هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سيقى عائشة أم المؤمنين شود يدع لا تقار تبتا بريد وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب صفوان ياسن عائشة قبانا أسبكت حجابي فماذا صنع هذا الرجل ما ليش وانا متمي أيكتا أناخ البعيرة sai durƙusar da raƙumi walam ya takallam bi ayi kalimatin ihtiraman li firashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai magana da ko oho bai ce ba uffin bai ce mata ba saboda mene saboda mutuntar da girmamar da makwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya nihin matar shi la yuridu an yatakallama ma'a zawjatihi fi fi mithl hadha al-makan bayya so yayi magana da ita a cikin wannan matsayi da ake ciki أناخ البعير ووضع رجله على ساق البعير يدور قوش أبو ساقوي والراقمي فركبت عائشة رضي الله عنها سعائشة تهون راقمي فأخذ الزمام وجعل يقود البعير يكام رقم رقم الراقمي يي أكالا ما رقم با رقم جكي دوكي هو تو أكالا راقمي ليجعل عائشة خلفه يسني عائشة رضي الله عنها بايش فلما أقبل على القوم تكلم المنافقون lokacin da ya gabato mutane ya riske su sai munafukai suka fara magana wa ra'aw fi dhalika fursa sai suka ga ai dama ta samu ta ai munafice a wulakantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu fi ummil mu'minin ma hiya fihi fihi kadhibun suka faɗa ga ummin mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda abinda suka hudi cikin su suna makaryata ne imra'atun fi safarin ma'a rajulin tata'akhkhara 'an al-qawm suka fara cewa mace abulaguro ta yi jinkiri tare da wani mutum fasaru ya takallamuna fi irdi Aisha sai suka fara tuhumarta da zina cewa ai ba abin da suka yi kawai sai lalata wahum yuriduna irda Aisha suna nihin su zubda mutuncin Aisha radiyallahu anha idan an zubda mutuncin Aisha radiyallahu anha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an zubda mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma daman wannan ne suke so la tuhimmuhum fatatun inda zawjiha لا تتهمهم فتاة نعم امرأة في سفر فتاة عند زوجها الذي يهمهم تدنيس abinda suke so kawai shine wulakantar da farashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qatalahum Allah malaika Allah madaukaki ya halakar da su anna yufakun ta yaya ne ake karkatar da su daga wannan wannan su kama wannan tafarki fajalu yatakallamuna sai kasance suka suna dai yada irin wannan labari wa kana min hikmatillahi azza wa jalla anna aisha radhiyallahu anha lamma qadimu almadina maridat sai kasance na daga hikma Allah madaukaki lokacin da Aisha mutane suka zo Madina Aisha sai ta yi rishin lahiya wa bakiyat fi baitiha sai ta zamna a gidanta wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaiha wazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance iya shiga wajenta walakinnaha lam tara minhu ma kana tarahu fi sabiq sai ta fara ganin fuskar mazala sallallahu alaihi wasallam ta fara canzawa ta fara canzawa abinda take ganin da zala sallallahu alaihi wasallama na mata sai ta ga yanzu al'amari ya canza kana yamuru wa yaqulu ya kasance duk da haka nan iya hucewa sai ya je ya ce mata kaifa tiku yaya wannan halin yani kaifa hadhihi wannan yaya halin ya saukin jikinta ko ya halinta yaya jikinta yasalu hakaza su'alan abir ya tambaya haka tambaya wadda kamar babu kulawa sosai domin dole ne a shiga cikin damuwa in ba ma irin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ne halin da zai shiga hali ne na ba za a yi mugun hali to amma kuma tabi'a ta dan adam la yastaqsi fi su'al fa yaqulu mathalan kayfa hiya al-yawm bayya dogon neman dogon bayani yace yaya jikinta yau yake asaha ahsan min a, min ams la'alla ya kasance ta hi samun lahiya game da jiya baya faɗin haka da wama ashbah zalika da abin da ya kama da walakin nahu yaqulu hadhihi kalima sai dai kawai na faɗin wannan kalima li'anna al-kalam al-munafiqina qad sha'a fil madinati wa sara 'inda ba'd al-mu'minin taraddud domin wannan kiran ƙarya ya yaɗo a tsakanin munafikai a cikin garin Madina kuma har ya kai ga wasu mu'minai suna taraddudi suna kai kawo a cikin wannan abin tana yiwa kamar ya abku ko bai abku ba wa rasul sallallahu alaihi wa sallama kana la yashku fi ahli wazala sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayya shakku game da iyalan shi wa yara anna allah azza wa jalla ya aba bi hikmatihi an yudannasa firash nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya san cewa iya ganin Allah madaukaki da girma da buwaye shi yaƙi da hikimar shi zamanto an wulaƙantar da firashin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga lokaci yayi kuma kissan nan tana da dan tsawo muna iya tsayawa nan abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik nashara la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu